kitabul miras ya jima inda ba sai da ajiye hudu matsaloli a rika hudu matsaloli ka tsaya na pratik don a kare shi a safi biyu a shirin kitabun nika haji kitabun haji ko? a shi wani bai nisa ma haka ne kitabul mirasi muke wancan satin mun yi babe na goma sha daya muna babe mun sa goma babe na babe na shi goma muka yi ba shi a fi amma amma muka ce da hausa mace ce kitabul mirasi shi ne littafi abinda ya shayi muna gado ne a wancan satin mun yi gadon amma wace ce amma baba ne muka ce baba ni batta da gado a ƙashe dai asar wannan na umar bin haɗab da yake cewa ajaba lil amma turasu wala talisu abun mamaki ga baba ne ana cin gadon ta ita ita ba ta ci bayan wannan muka yi babi na sha ɗaya babun mirasul wilayatul asaba muka zana asabai yadda suke zawa in wani yana nan ya turewa ne alattarti muka yi su imamu na maliki ya kasa a jere kamar in wani yana nan ya turewa ne in wani yana nan ya turewa ne tunda inda gawara daga annal akhalil abi wal ummi aula bil miras min akhalil abi duk mai bayani da wancan sata ko to an ci ayi ka daga wurin masaloli kitabul miras ya jima wajen za a ja kenan sai a daga wurin masalin kenan zan mu tashi na kalkashin da ya zana ma asbakin nan kalkashin zai ma kullasa inda ya ce ƙala malikun nan zama tashi ko? kuwa ba gudun ƙala malik kenan ba haimi muraji a baya ba ko? muje? to ƙala malik kenan ƙala malik imamu na malik rahamatullahi alayya ce ya ce a kan mi a kan darasin baya da makai wancan satin kenan darasin baya na wancan satin shi ne zai kullama kenan in baka halarci darasin baya ba ko baka shurare shi kenan kala malikin na baka gane ta ba kenan wannan kala malik zai kulla ma ne a darasin wancan satin duk da yanzu mun rage yawan dogon bayani dan ka tsaya ayi muraja shi kenan dai kala malik na kullasa darasin mu na baya sai ce
qala malikun imamuna malik rahmatullahi alaihi yace وكل شيء سئلت عنه من ميراث آه. العصبة وكل شيء ساكي وكل شيء سئلت عنه سئلت عنه سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا إمامنا مالك يتي وكل شيء دكا وان أبو سئلت عنه أكا تنبيك كي أكيش من ميراث العصبة ندك قادا عصبي فإنه على نحو هذا to zai kasance a bisa kwatamcin wannan kwatamcin mi kwatamcin darsin mu da ya huce kenan inda aka gamu ga akhulil abi wal ummi kuma ga akhulil abi wa zai ture wani shakiki ya ture li abi kenan shine da ya zana masu asbana sai ce wa kulli shay'in dukkan wani abu su ilta kai mai karatu aka tambaye ka anhu akan shi min mirasil asaba na daga gadan asibai fa innahu ala nahwi haza to yana bisa kwatamcin wannan darasin na sama da aka ba to ya zaka yi hada unsu bil mutawaffa to unsu bil mutawaffa ba karanta ba
unsu bil mutawaffa shika ومن ينازع في ولايته من عصبته to tsaya to aka ce ma ala nahwi haza ko sai ce unsubul mutawaffa sai ka dangana mamacin wa man yunazu min wilayati min asbati da wanda yake jayayya daga walicin asibcin shi kenan sai ka dangana mamacin da wanda yake bi jayayya daga walicin asibcin shi me yake ne kamar aka tambaye ka akan gado na asibanin da aka zana ko kuma wani ya zo ke jayayya mutum biyu suka zo ayi mamaci ya mutu zai ga wani ya zo daga gabas wani ya zo daga arewa wani ya zo daga wani gari wani ya zo daga duk wani man gado kenan shine ce mana in yan gado suka zo maciya gada shine wa man yunazu wanda yake jayayya fi wulayati a cikin jibintar al'amuran shi na daga asaba yana ga shi ya ci ya ci gada a cikin wa'annan wanda muka zana to ya zaka yi mamaci ya mutu wane ya zo wane ya zo kowa ce shi zai ci gado imamu na maliki ce ya zaka yi sai ya zaka yi shi ne zai gama sai ce فإن وجدت عهدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه عهد منهم إلى أب دونه to a cikin wanda suka zo in fa in wajadta ahadan sai ka samu ɗaya daga cikin mutum biyu ne sun zo kowa ce yana da gada to fa in wajadta ahadan din ka samu ɗaya daga cikin su yalqa mutawaffa yana gamuwa da mamacin ila abin zuwa uba kenan an bi sassala shi zai bi zo ya dangana da uba direct la yalqahu ahadun minhum ila abin dunahu su kuma wancan ba su danganuwa da baban koma ba su wancan in wanda suke rikicin daya shi ɗaya yana danganuwa da baba shi ko gudan bai danganuwa da baba kenan mutane ne suka zo kowa ce wanda mamacin ina gane shi da suka zo sai ce sai a leƙa a gani shi wanda yana danganuwa zuwa su kuma a can musu danganuwa zuwa to ya za a yi
فاجعل ميراثه لل- ميراثه للذين ي... للذي يلقاه إلى أبي الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك to an zo a mutum biyu nan fashi almira sau sai ka sanya gadon wannan mamacin lillazi yalqahu ila al-abd adna ga wanda yake gamuwa da baban kusa duna man yalqahu fawqa zalika kakka ba wanda yake gamuwa da shi saman wannan mun gane an gane mutum biyu ne suka zo ko uku ko hudu kowa ce yana da gadon mutumin nan kenan me zamu diba sai a diba wahi kusa da mamacin kenan wanda ya kusa da mamacin kenan shi za a sa gaba kenan aka zo to ga misali anan kamar da wadawa suka zo aka zo da jika namiji muka zo kuma aka zo da ɗan jika namiji kenan wa za ka sa gaba ya kenan a ce mamacin bai da ɗa bai da kaza kowa bai da ɗa ba ba ba to ya mutu ne sai aka zo sai ga jikan shi namiji kuma ga can ɗan jika namiji sai suka zo kenan ya zana sai a sa wa za a sa gaba wanda yake gamuwa da mamacin kai tsaye da uba shi ne ne ce ma faji almira sau sai ka sa gada mamacin lillaziyar kahu ga wanda yake gamuwa ga mamacin ilal abul adina zuwa uba na kusa duna maniyar kahu fauka zalika ba wanda yake gamuwa da shi ba saman wannan mun gane sai ce فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر Ya, to nan kuma mun ga wannan na farko ko in an zo wanda yake kusa da uban zaka sa to nan da ahe da da ka zo kuma fa in wajadtahum sai ka same su su magadan kulluhum yalqawnahu dukkan su suna gamuwa da u- mamacin hukin nan ta uri ila mamacin dukkan suna gamuwa da wa da mamacin ila abin wahidin zuwa baba daya da aka bi su dan dan dan aka je yasin ne dai uban aka tsaya yajma'uhum jami'an dukkan da aka je sun za kan yasin kenan kamar aka samu da dukansu martaba ɗaya suke nibo ɗaya suke kenan dukansu ɗiyan ɗani dukansu jikoki ne maza kamar yanzu kai da mala yasin ne kuke tare kuma mamacin babanku ne kenan kai kuma kai ma ka mutu shi ma mala yasin babu shi sai jikokinku maza suka zo su biyu suka yi labari ɗaya yana can ɗaya yana can suka gangaro suka zo kenan da suka zo amsa gado kenan kun ga matsayin su ne duka matsayin su ɗaya kenan duka ɗan ɗan ɗa da ɗan ɗa kenan shi ne ce fa in wajadtahum kulluhum yalqawnahu illa abin wahid idan ka same su duka suna gamuwa da mamacin zuwa baba ɗaya yajma'uhum jami'an wanda duka shine baba ɗaya ya gama su to nan ya zai فانظر أقعدهم في النصب sai ka ga wahi kusa a cikin nasabin a cikin dangantakai wahi kusa kenan ga ɗanka ga ɗan yasun sun zo kuma cikin guda sai a ga wahi kusa kenan duka uba ɗaya gama kuma mat- martaba ɗaya to shi in ɗaya ɗan ɗan shaƙiƙi kenan ya ture li'abi jikoki ne biyu suka zo amma dai ɗaya ɗaya ɗan ɗan uwa ne shaƙiƙi ɗaya kuma ɗan ɗan uwa kenan dan dan uwa shigigi ya ture dan dan uwa kenan shine sai ka ga in sun zo egal kenan sai ka diba fanzur wahib aka adahun bin nasibi wahib kusan dangantaka sai ce fa in kana ibnu abin faqad in sun kasance iyan baba ne kadai faj'al mirasa lahu sai ka sanya gadan ga wannan dan baban dunal aqrafi banda gehen guda kenan banda waɗanda suka zo ba su game da baban ba kana ibnu abin a'a wa in kana wa in ya shai wa in kana ibnu abin wa ummin in kuma yadda suka zo sai ka samu shi wannan dan baba ne da uwa kenan dan shakiki ne
wa in wajadtahum mustawiyaini to in ka same su ko mustawiyai ne duka aka buga aka buga suka zo daidai kawai jikoki ne kuma ɗiyan shakikai kenan ka same su me yantasibuna mustaw mustawai ne ko to jika yantasibuna min min adadil aba'i suna dangantaka zuwa adadin uwaye ila ila adadin wahidin zuwa adadi daya kenan ka same su dan dan da shi ma wannan dan dan da kenan sun zama to me daidai kuma sun zama to na sabai daya kuma dan dan da shakiki shi ma wannan dan dan da shakiki kenan kaga sun zama to mu- mutasawwiye na mu sun zama to me mutas- mus- mustawiye ne ko kuma yantasibuna min adadil aba ko ila adadin wahid hatta yalqaunahu nasbul mutawaffa hadai su ga mudda dangantakal mutawaffa din wani mamacin da za a raba gadan nashi kenan nan sun zo egal sun zo duka su matsayin su ne Mu- kuna ta da ni sun zo matsayin su ne to ya za yi na'am wa kanu kulluhum jami'an sun kasance kuma su wannan dukkan su baki daya bani abin yan uba ne daya aw bani abin ko kuma Wa ummi.
awwali abin ummi ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya ne ya za yi anan faj'al al-mirasa bainahum sawa'an sai ka sanya gadon tsakankanin su daidai wa daida in ana buga misalin da tabulan yaki amma dai kun ci ai gaba nan ya ne aka wannan ita misali da suka zo dukkan dan mataki ɗaya suke a mataki ɗaya suke kuma wani bai yi wani daraja ba suka zo mataki ɗaya dukkan su li'abbai ko kuma suka zo mataki ɗaya dukkan su shakikai to ne ya zai kenan sai ka faji almira su bai na hom sawa sai ka zama to ka sanya gadon tsakanin su daidai wa daida sai ce wa in kana walidu ba'dihim akhan walidil mutawaffa lil abi wal ummi to nan kuma sai aka sami wa in kana walid ba adam wannan kuma da suka zo sai ya kasance ma'aikin ɗaya daga cikin su akhal walidin mutawaffa dan uwa ne ga ma'aikin mutawaffa mamacin lil abbi wal ummi dan uwa ne shigigi kuma fa
wa wa kana man siwahu minhum innama huwa akhu abil mutawaffa li abin faqat wa kana man siwahu shi kuma wanda yake kuma bayan wannan abokin nashi na neman gadon tare huwa akul abi shi kuma dan uwan li'abi ne to nan wa za a ba gado baka bi fa innal mirasa lin nabi a a li bani akhi al mutawaffa kenan nan sai a ba da gadon ga dan dan uwan mamacin li'abihi wa ummihi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya duna bani akhalil abi ba afsa a ba ba wanda suke uba ɗaya tsaya wannan na ƙarshe mu kuma na ƙarshe wa in kana ya ne misali shi kuma misali shi muce wa in kana walidi ba'adihim idan ya kasance ma'aikin shashen su akhan walidin mutawaffa dan uwa ne ga ma'aikin mamacin amma dai dan uwa ne ga ah- ga ma'aikin ga mama- ma'aikin mamacin shaqiqi ko kuma gudan wanda ya zo neman gadon guda shi kuma dan uwa ne ga ma'aikin mamacin amma dai li'abbi to anan ya aka ce baj almira silibani akhi mutawaffa li abihi wa ummi sai ka ba da gadon ga dan uwan mamaci wanda suka gamu uwa ɗaya uba ɗaya ba wanda suka gamu ba uba ɗaya misali yawa ai ammi yana gado ammi yana gado ko to yanzu kai ga yasin ga zainadin su ne mi buga misali wani buga misali wani mace eh yasin da zainadin su ne diya diyanwa o musu ba shi wa sunan shi iyasin da zai ɗaya yahaya ne to yawa yahaya amma dai tsaya shi yahaya shi ne mamacin amma dai duk babu masu gado babu uba babu wa ba kaza sai ɗiyan ammumin shi tun da ammun shi na gado to ko kuma a drama su wannan ammumin shi ne ma ya yi a zo kusa wannan ammumin shi ne kenan wannan ƙannin baban shi ne ƙannin baban shi ne wannan shi ko babu shi sai suka zo amma da shi zainadin ƙannin baban shi ne li'abbi wa ummi shi kuma wannan kenan sai a sa gado gurma saboda zaini shine li shakiki kenan shine nan faj'al wa in kana walid ba'dahum akan walid kuma wa in kana walid ba'dahum idan ya kasance ma'akin mu je tare wa in kana walid ba'dahum idan ya kasance ma'akin shashin su akal walidul mutawaffa dan uwa ne ga walidin mamacin amma ne dan uwa ne ga walidin mamacin li abi wa ummi shi kuma gudan fa li'abbi ne fakat to ya watsa ba gada kenan li'abbi wa ummi zaba da tafi da nan koyar da buga misali wanda suka zo ibnil dan ammi dan ammi shiƙiƙi ne da dan ammi li'abbi suka zo to wa za a ba gado nan dan ammi shiƙiƙi zaba kenan shi yahaya shi ne tahi da ya tahi amman dai da yahaya ta yi babuwa babu duk wani magada ba ba ba duk babu ko amma dai da kwai iyan ammomin shi amma dai da kwai dan ammin shi shakiki da kuma dan ammin shi la'abi kenan in an zo wa za ba dan ammin shakiki an gane ku ga ta shafshabe shekara ta ku aigwa da tabula ana buga example yake je ka fa innal mirata min wa zalika wa zalika annahu anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala wannan kullasa da imamu na maliki ya ka sai ce dan Allah mai girma da dokaka yana cewa a cikin alqur'ani wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd wa ulul arhami ma'abuta dangantaka ko ma'abuta kusanci aula su suka yi cancanta bi ba'adin ga shashin su wa ulul arham shine ma'abuta ne dangantaka ƴan uwanka na dangi ba'aduhum shashan su aula bi ba'd su suka yi cancanta ga shashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah mai iko ne da dukkan komai mun gane anan ayin take ne Ismail rikin ta karka kamsu eh me yake ne
su dangi bangaren dangi su a dangi su suka yi cancanta ga dangi kenan a dangi ma a yaki cewa ba'adu kuma aula bi ba shashensa suka yi cancanta da shashi kenan dangi na kusa sun ture dangi na nesa kenan shine aulul arhami ba'aduhum shashan su aula su suka yi cancanta gado bi ba'ad ga shashi kenan duka dangi ne suna gado amma dai dangin kusa sun ture dangin nesa fi kitabillahi a cikin littafin Allah haka yake inda Allah shi kuma Allah bi kulli shay'in da dukkan komai masani ne kuma wannan ayi ita ta goge wannan ayayi wannan ita wannan ayi ita ta goge ita ta yi hana gadan sahabbai na farkon hijira sahabbai farkon hijira da aka hijira daga makka aka zo madina ba annabi yana kama su ya musu yan uwantaka to farkon musuluncin har gadon juna suke eh kamar an zo an kama sahabi muhajir da sahabi ansar an gama su a musulmi an musu yan uwantaka ba mai wannan ba sai ya je ya raba goda ce noma rabi in noma ka noma rabi kayan kasuwa ba shi rabin jari kai har ya kusa ma in mata uku gare ya sake wata ya aura to farkon musulunci sai tsankanin su sahabban mumuni yana gada mumuni farkon musulunci kamar wanda muhajir wanda ya zo daga makka in ka rike shi kenan in ka mutu yana gada ka mun gane kamar muhajir ya zo daga ina daga makka ko ya zo madina sai ansari ya ɗauki yaunin shi to in shi wannan ansari in ya mutuwa zai gade shi muhajirin nan dan makka ne zai gade shi amma dai wannan ayin ta zo sai ta shahe gado sai ta mai da gado sai da dangantaka jini ake cin gado kenan a farko musulunci sahabai suna gadon junansu wanda suka yi hijira suna gado gurin ansar ko ansar su yi gado gurin waɗanda suka yi hijira amma dai wannan ayat da ce ma'abuta dangantaka ko kuma abuta kusanci shashen su su suka yi jibanta ga shashi kenan sai ta hana gadon mummune ta kankanin su mun gane sai ya ce yawa gani nake kamar yi ta abu da ne ake abu mu je
قال مالك imamu na maliki rahmatullahi alaihi ya ce والجد أبو الأبي wajaddu ya ce kaka abul abbi baban baba ya fi sauta ma kowane kaka to أولى من بني الأخ للأبي wal ummi kenan kaka aula shi ya cancanta ya ci gado min bani akhi na daga ɗiyan ɗan uwa ne abi wal ummi ɗiyan ɗan uwa shakiki kenan kaka yana ture ɗiyan ɗan uwa shakiki kamar mutum ga kakan shi nan gani ga kakanka ko bacci nan ga ɗiyan ‘yan uwanka shaƙiƙai amma dai su shaƙiƙai sun gini sun mutu kenan kaka shi cancanta ya ci gado fiye da da ‘yan uwa shaƙiƙi tun da kaka ai yana matsayin uba tun da ‘yan uwa shaƙiƙai ma in suka gamu ai yana yana da zaɓi wajen gudana uku mu yi shan baya amma a yi mukasama amma sulusul baƙi amma sulusul asil ma to sai ce
وأولى من العم أم الأخ أم الأم وأولى من العم kuma shi cancanta daga ammi me ammi shine babba ahil أخ الأب للأب dan uwa na uba lil abi wal ummi wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya shakiki kenan kaka shi cancanta ya ci gado da wannan kenan kaka ya cancanta ya ci gado da mutum nawa zana mana mutum nawa a a mutum nawa na warkowa ɗaya ‘yan uwa shakikai da kuma da an maye shakikai kenan ga kaka ko da da kwai ɗaya ‘yan uwanka shakikai ko kuma an munka shakikai kaka biya yi ne shi ya cancanta da su sai ce
وابن الأخ للأب wabin al'akhi ɗan ɗan uwa lil'abbi wal ummi shakiki kenan wanda ake baba ɗaya uwa ɗaya أولى من الجد shi ya cancanta daga kaka بولاء الموالي da jibintal bayi nan kuma matsala ce nan ai a gado wannan matsala ita na waljaddu wal wannan na ƙarshen nan wabinilwa wabinil akhilil abi ita matsala ce wadda aksar ulama wa ala gairi zalika dan ibnu abdulbar ma da yazo ne yake cewa wa ma zakara ulama fi akhiril bab yukhalifu aksar ulama nan yadda yake ni wannan biwala'il mawali maulan ni'ima ake maulan ni'ima kamar in ka ka yauta bawa in ka yauta bawa kenan bawa ne yana da dukiya in ya mutuwa zai gane shi ai maulan ni'ima ke gane shi ko to shi ne ci wai a nan ai a can aka ce ma ɗan ɗan uwa shakiki kaka ya yi shi ko amma dai in a ɓangaren bawa ne sai imamu na maliki ya ce a nan kuma ɗan ɗan uwa shakiki ya yi kaka in kotan bawa ne ya zama to maulan ni'ima an gani abudan wabin al'ahil al'abi ɗan ɗan uwa li'abi wal ummi ɗan ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya aula shi ya cancanta mina jaddi daga kaka bi wala ilmuwali daga jibuntal bawa wanda aka yanta a can baya ai ce ma a wajen gado dan dan uwa shaqiqi shehi a wajen gado dan dan uwa shaqiqi shehi mi shehi cancanta da a a kaka shehi cancanta ga dan dan uwa shaqiqi kaka shehi da dan uwa da da dan dan uwa shakiki a bangaren me gado sai ce amma da a bangaren in bawa ne nan kuma dan dan uwa shakiki yayi cancanta da kaka sai ibn abdul bar yace amma dai wannan magana ta malik da yahudi nan aksaru ulama suna saba a kaka a kodo shi yayi cancanta da dan dan uwa shakiki mun gane eh sai ce ba abun to amma do hankali ba kun kuma sai ka tabu da to babu da tafi da yayi babul babi malla mira salamu waɗanda ba su da gado malla kenan wannan su ne zaul arhami danginka ne amma dai ba su da gado duk yadda za a yi a yi haka a yi haka sai dai a kai kudin bai timali a malikiya ba su da gado a malikiya sai dai a kai kudin bai timali bai timali a gina ba kamar mutum ya mutu ba ba ba duk ba da ba dan da ba mata ba ba sai wa'annan wanda zan mazana so su su gada da ya ce babul mi mallamira salahu waɗanda ba su da mi to sai mu tsaya mu bi su a hankali mu ilga su ɗin mun kare kuma mutum ɗaya zana su ba da yana kallon littafi ba su nawa ne ina ga su takwas ne sai kowa rike ɗaya mu je قال مالك imamu na maliki dan anis rahmatullahi alaihi ya ce الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه al'amari wanda malamai suka haɗu a kan shi a gurinmu wanda babu saɓani a cikin shi والذي أدركت عليه أهل العلم waɗanda a darabtu na riski ma'abuta ilimi a kan shi a madina garin manzo أن ابن الأخي kawo ka rubuta su kenan shi ne zai zana su na warko mu jika ya rubuta su أن ابن الأخي للأم anna ibn al-akhil ummi
والجدة ɗaya fasare anna ibn annawa ibn al-akhil ummi dan dan uwa li ummi rike dan dan uwa dan dan uwa li ummi me yake ne dan dan uwa li ummi wanda uwarku daya uwarku daya da kai usman da kai yahya uwarku daya uwarku daya ko to kuma yahya ya tafi aka diba ba yahya ba da ba ba ba ba amma dai aka samu dan usman wanda kuka gama uwa daya kenan kaga dan dan dan uwa ne na wajen uwa kenan dan dan uwa wanda dan uwanka ne uwarku daya shine shine wa ibn al-akhi lil ummi dan dan uwa li ummi na nawa to rike shi wa rike a a rike mutum kai zara tani na warko ne ne dan dan uwa li ummi to kai ka rike shi je ka na biyu والجدة أبا الأم
wajadda kaka a can ba a yi zancen gadon kaka ta wani kaka ne muka yi can ba nan kakan da yake ne wajadda kaka a ba ummi uban mamma uban uwa kaka uban uwa shi ma bai gado ai kakan wancan da yake gado shine kaka baban baba shi yake gado shi kaka uban uwa bai gado na biyu wani kaka na wajen zo rubuta rubuta da hausa hausa a latin faransi ba su wani rubuta na da hausa wane ne na biyu kaka uban uwa na biyu to jika والعم أخ الأب للأم
walwa والأم أخ الأب للأم
walwa والعم أخ الأب wal'akh wal'am an me yana gado ko bai gado wai an kanan babanka yana gado ko bai gado yana gado to a cikin wal ammi ne bai gado na shine gama wal am sai ce ma babbanka amma dai akhal abbi dan uwan babanka lil ummi wajen bangaren uwa amminka ne amma dai uwarsa daya da mamakka malasin amminka dan uwarsu daya da mamakka bai gadon ka na nau kenan amminka uwarsu daya da mamakka bai gadon ka na nawa a didi ne uku ne muka zana na warko jika na warko gaya na warko wane ne a na warko rubuta ta kuwa dan uwa na wajen uwa dan dan uwa ne ibil ibil dan dan dan uwa na uwa ko na wajen uwa an ga na uwa to sewa mu je mu a wani muke ammi
ammi والعم muka ce ammi kanin babanka ammi kanin baba kowan baba ko da hausa muke ce ne bappa tantan ko to tantan ne ko to to nan tantan inka amma dai tantan inka wanda uwarsu daya da mamaka zai gado tantan inka amma dai ba uba firarkin babanka ne da- da memmer kenan eh, a ida hausa mun gane shi kenan amminka dan uwan babanka waɗannan wajen uwa shi ma bai gado jika والخالة wal خالة
wal khal khal dan uwan uwa kanan uwa kowan uwa wane kenan da hausa tantan da shi ma da turanci ko da hausawa ba wannan da barbarci ne na kai ɗannan kuwa ga kuwan ɗannan eh ba eh ba bane shi ba ko alhal kanan uwa ko wanda sa kanan dan uwa ko shi ma bai gado ko to je ka والجدة أم الأب الأمي to ba wacce kaka ba ai da kai darasin kaka da muka wanda zo gurin wannan wannan halifa ko to wannan kaka ba ita ba sai ya ce wajaddata da kaka uwar ma'aifin uwa kaka uwar ma'aifin uwa kaka uwar ma'aifin uwa ita ba ta gado sai kuma وبنة الأخ للأب wabinatul akhi da diyar dan uwanka wadda li'abi eh diyar kenan rabda ba ni zai shiga da diyar da zai sai hawa ta masaba kenan wabinatul lil'abi diyar dan uwanka li'abi kenan diyar dan uwanka wanda kuke uba daya ita ba ta gadanka to والأم a ɗaya- wanda suke memphis da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ma da ya ɗan uwanka ko ne abi ko da kai uwa ɗaya uba ɗaya sai ya ce kuma والأم mu- shi ne tare ke wa ibnatul akil lil abi wal ummi da ya ɗan uwanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya والعمة wal ammata da baba ne ai da mami ta baba ne ba ta gado ita baba ne ana gadon ta ba ta yi baba ne kenan kanwai kanwa baba ko yab baba ita ma ba ta gado ba ta ba gadon ka amma da ita ana gadon ta amma ita ba ta gado sai kuma والخالة wal khala ai can mun yi hal kanan uwa ko wan uwa nan kuma khala ita macen kanwa uwa ko yar uwa khala khala kanwa uwa ko yar uwa jika لا يرثون بأرحامهم شيئا dukkan wannan layar suna ba sa gado da zumun da dangantaka su ko kana layar suna ba sa gado bi arhamihim da dangantaka su ko da kusancin su shi'an ba sa gadon komai zuwa suna wani muje zana su na ɗaya da ɗa na ibn al-akilil ummi wajaddu aba ummi wal ammi akhallil abbi wal ummi wal khala wajaddatu ummi al-abil ummi wa binatil akhi lil abbi wal ummi wal amma wa khala sunawa kalu da wa zai zana su wani zana wannan dai su su bi su gado ulul arham ne ma'abuta dangantaka ne kamar yanzu misali mutum da ya mutu da ya mutu ba uba ba mata ba da ba jika namiji ba wa shagigi ba dan uwa shagigi ba dan uwa li'ammi ba dan uwa li'abbi dukka babu su sai aka samu annabi su gado ko kuma a cikin wa'annan da ya mutu sai aka samu ɗan uwa shi ita ɗaya ko li'abbi ko shagigiya kenan nan ba a ba su ta ci rabi sauran sai a yi na da shi a malikiya ya yi bai taimar da shi mun gane kenan su wannan ba a ba su gado kenan shi wannan mas'ala ita ce mas'alar malaman hijaz gaba daya fuka haul makka wa madina wal hijaz kulluhum sun ji akan wa'annan basu gado kuma shine mazhabar imam malik shine kuma mazhabar imam shafi'i kuma shine mazhabar zaid dan sabit wanda shine koran raba gado a sahabbai duk sun ji akan wa'annan basu da gado ba a basu gado mun gane amma dai to sai malamin suka ce to in aka raba ai da kwai gadin da ake rabawa sai ya sora masu raban an ba su kamar mutum misali mutum ne ya mutu dukkan wannan 'yan uwan shi babu sai wa'annan amma dai kuma sai 'yan uwan shi shakikiya ko li'abbiya ita daya ita 'yan uwa da take ci nisbi ake bata ko to an bata nisbi sauran kai kuma wa'annan ya zai da sauran duke a malikiya bai tilma da ake kaiwa baitul mali baitul mali ake kai dukiya mai amma mazhaban fuqahaul iraq da kufa da busra da kuma ita ce mazhaban hanafiya da kuma ita ce al-mashhur inda ahmad bin hanbal sai a yi raddi ko kuma a bawa annan ar-radd mazhabai ahlul iraq wal busra wal kufa da kuma ita ce al-mashhur inda ahmad kuma da mazhaban hannafiya su ta suke in aka raba aka rasa wanda za a ba ana iya ba ulul arhamu ba ko kuma a yi arraddu me arraddu wanda ta cinyan a kara mata suka ce su ba sai an kai baitul mal ba amma dai mu wanzu shari'a mu da ake ta mata nan ta maliki ake da gidan da inda kake gidan alƙali gidan ne kawai sai dai eh mun karanta ne mu kiyama sai shi sai eh kenan nan ina zaka yi eh a wannan baka shiga wannan ba yanzu kenan kaga amma dai mafi yawan malamai a wannan zamanin islamin ba ta kawai a yi rankin a ƙara wa an ko kuma a ba ulil arham amma dai su dai wannan guda takwas din ba sa ne ba sa gado sai ya ce
qala a sake zano sai ce wani ya zana su anna zana su a wani ya zana su ba jibal ta yi ba an na yanto mutum takwas zana waɗanda ba su gado na farko a tilla a a na farko ɗan ɗan uwa na uwa wane ɗan ɗan uwa na uwa fasar shi a a ɗan ɗan uwa na uwa da malan yahaya da malan usman uwa ta uwarsu da uba kuwa to to sai wa ta yi usman ya ta yi usman ne ta yi ga ɗanwa ga ɗan ma da hanyar shi ma babu shi ko sai ɗan shi kenan kenan me a matsayin usman ɗan jikan shi ne ko ɗan shi ne baban shi uwa ɗaya ta gama su kenan bai gada shi kenan shi ne ɗan ɗan uwanka wanda uwa ɗaya ta gama ɗan ɗan uwanka wanda uwa ɗaya ta gama na farko kenan na biyu kuma wajattu aba ummi kaka amma dai uban uwa ba wancan kakan ba to je ka na uku amminka kenan kanin babanka kuwan babanka waɗanda suke ma li ummi mamma guda ta gama ku na abinda zai gane shi ammi yana gado shi ammi inda ba da ba ba ba amminka yana iya cin gadonka amma dai ammun da yake cin gadon ka wanda shakiki ko li'abi amma dai ammi babban ka wanda uwa ɗaya ta gama ku shi layar su bai gado sai kuma hal alhal ɗan uwan uwa wanda kanan kanan mamma ko mamma malibar bai gado sai kuma wajadda wace uwar ma'aifin uwa ba ta gado wa ibnatul akhilil abi wal ummi da diyar dan uwa shakiki ba ta gado wal amma da baba ne kanwai baba amma kanwa baba ko ya baba ba ta gado wal hala tantiko hala tantiko kanwa uwanka ko ya uwanka ban ta gado dukkan wannan ce layi da suna ba sa gado fil arhamihim sha'an dan dangantaka su ba sa gadon ku suna sai ya ce
qala qala maliku imamu na maliki dan anas yace wa innahu la tarithu imra'atun hiya ab'adu nasaban min al-mutawaffa mm mimman summiya fi hadha al-kitabi mm bi rahmiha shay'an to tsaya wakin wa innahu yace cewa dai la tarisu imra'atun ita mace ba ta gado hiya abadu nasaban wadda take da nisan dangantaka min mutawaffa na daga shi mataccan min masu miya fi hazal kitab daga cikin waɗanda aka ambata a cikin wannan littafin wa'anda da baka ambata bi rahimaha saboda dangantaka ta ba ta gadon komi me yake nina fasarhin mu je ku je ba wa zai samu me yake nina sake kanta
la ko tarithu wajiba zai samu me yake nina mi imam maliki yana wa inda hu la tarisu imra'atan imra'atun ko yace kowace mace ba ta hiya abadu nasaban wadda ta hin nisan dangantaka min mutawaffa na daga min mansumiya daga wanda muka ambata fi hazal kitabi a cikin wannan littafin bi rahimiha saboda dangantakarta shay'an ba ta gadon komi kenan wai wannan takwas din su aka ce basu gado ko to wanda ta yi nisa daga cikin su ko ba ta gado kamar misali na aka ce amma ba ta mi hala ba ta mi to da el hala ko el amma kenan amma ma ba ta yi balle shi ne ke ne kenan wa- la ta riski mura'atun kowace batta gado hiya abadu na saman wadda take da nisan dangantaka hiya abadu na saman tana da nisan minal mutawaffa daga matacce min masu miya daga abinda muka fi hazal kitabi bi rahimiha saboda dangantakarta kenan wannan takwas din da muka za- zana kenan duk wanda take nesa da su bata gado an baka bata gado to kuma ina ta an baka halaka bata gado to kuma ya yi halaka kenan wannan bus gado kuma duk wanda suke da nisa da su halo bus gado kenan wanda sun shahi wannan amma da suna da nisa da su an gane eh hala tanti yal uwa ko kan uwa ta wajen uwa karama uwa kenan karama uwa an ce bata gado kenan ɗaya ta tayi sai ya ce wa innahu la yarithu ahadun minan nisa'i shay'an illa haythu summaina summi- summina to wa innahu ku ba da hankali wa innahu kuma la yarusu ahadun minan nisa'i ba ɗaya daga cikin mata da za ta yi gadon komai illa haisu summaina sai dai wa'annan wanda aka ambata su a cikin alkur'ani wa innahu lalle la yarusu ahadun minan nisa'i ba mace ɗaya da za ta yi gado ta yi gadon shay'an wani abu illa haisu summaina sai dai wannan wanda aka ambata to وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث shi kuma wa inna ma zakara Allah shi Allah madaukaki ya zana fi kitabihi a cikin littafin shi kenan ga sanan masu gado su wa zana a mata Je- da- Ni- zana su ɗaya ba da ميراث الأم من ولدها gadon uwa daga ɗanta uwa tana gadon ɗanta kenan kaga uwa tana gado to gadon uwa daga ɗanta mai take gado uwa mai gadon ta daga nccm take gado uwa tana gadon a'a da ko inda take ɗaukar ncr da ko inda take ɗaukar nccm ita uwa bi gare ta ina ne take ɗaukar ɗaya cikin shidda in yana da ɗa in mai gidan da ya mutu yana da ɗa sawa'un ɗiyan nashi ne nata ne ko na wata ne in dai kai mamacin na mutu ina da ɗiya mata ta za ta samu a uwa ce muke na mutu ina da ɗiya kenan uwa ta za ba ta ɗaya cikin shidda amma da in ina da ɗiya ko ‘yan uwa ɗaya cikin shida kenan shi ne fara zana ma ce kenan zaka yi sama-sama ita gadon uwa uwa ma'aikiya ɗaya cikin shida ne amma da in kana da yawa sai kuma وميراث البنات من أبيهن a wannan jimin shi baya wata fashi zaka buɗe tun mun shi buga sha ta buɗe wannan kuma ta muraja baya wa mirasul a mata masu gado muka ce uwa daga ɗanta sai ce wa mirasul banat da kuma daga gadon ƴaƴa mata suna gado daga gurin wa min abihinna li abihinna gurin babansu su ƴaƴa mata suna gado gurin babansu ya ne gadon su in suka gamu da su da ƴan uwansu maza sai a yi maza a ba su kishi biyu mata a ba su kishi ɗaya amma dai in an huda masu kurudul mukaddara in ko mata to su in mamaci ne ya mutu ya bar mata kadai ya ne gadon su mutum ya mutu kuma duka iyan shi mata ne ba maza ya ne a'a in ita ɗaya ce mi za a bata aiki eh nisbi in ka mutu duka ɗaya kaɗe ce kwal to ta ci rabin dukiya na'am sauran akan sabitin bani eh sauran akan sabitin bani duk mai bai wannan mu je wa mirasu zawjati min zawjiha ta uku kuma da gadon ma- matar aure min zaujiha daga mijinta matar aure daga mijinta ita ma gado biyu gare ta da wanne da wanne jazakallah tana da yan kar da yan wuciyar ita matar aure tana da gadon tumuni kuma tana da gadon rubu'i tana da gadon ɗaya cikin takwas tana da gadon ɗaya cikin hudu yaushe ne matarka ta aure take gadon ka ɗaya cikin takwas lokacin da kake da iya sawa'un ɗin naka ne ko ba kun- sawa'un ɗin nata ne ko na kishiyarta ne kuma tana gadon ka ɗaya cikin hudu inda kai alhaji ka mutu babu ɗiya to na sai a ba ta ɗaya cikin hudu kenan mata aure gado nawa gare ta ɗaya cikin eh ta yi ta hawan fida eh sutu da yarinta ta aure wani makiyinka haka yi rayu ba haka ake tsayawa eh wanda yake wuce kana shana musu yana nan zaune ta aure shi eh tunda wata dukiya aka wada ɗaya cikin shida ta aidiya ne kai ma eh ɗaya cikin hudunta ai zai ga wani ya tara ya tara ba da ba shi ka ita ko mata wata mai sakan gare ta aka zo aka bata yan karma na ba sai an fida ba aka ne rayuwa kai kana ci ana mai sai da wani ake so a yake kirki mana mm sai ce wa mirasu al-akhwati lil abi wa mirasul ahwati lil abi wal ummi kuma mata masu gado da gadan yan uwanka waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya yan uwanka waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ma suna gadan ka a ina da suke gadan ka inda babu inda babu diyanka yan uwanka suna zuwa su gadan ka to wa mirasu al-akhwati lil abi da yan da gadan yan uwanka li abai kenan wajen yan uwanka shakikai suna gadan ka li abai suna gadan ka kuma fa wa mirasu al-akhwati lil ummi kuma da miratul ahwati lil ummi da gadan yan uwanka lil ummai wanda kuke uwa daya yan uwanka waɗanda kuke uwa daya ma suna gadan ka ya ne gadan yan uwanka na uwa daya su ma kalala a kalala suna gadan ka Eh, yan uwa wanda uwa daya ke ta gama ku tana can tana aure tana auren wani can da gaida da gaida zai zai tayo kanta zo kawai eh a haka ne kalala gadan dariya nan tana gadan ka inda babuwa yan uwanka wanda uwa daya ta gama ku ina take gadan ka inda babu babu ɗiya babu ɗa babu kaka duk inda babu wannan yani ake ba su ɗan ƙwali umayya ne gadansu in ita ɗaya ce a bata ne eh sulisi in su diya ne a ba su misiraba sulisi ɗaya cikin uku fahun shirka sai ce wa warithati al-jaddatu bil ladhi jaa 'an an-nabi kenan yawa sallallahu kenan alaihi ya daga da wasallam.
daga da hicci ma qur'ani wannan ne zana qur'ani kenan ya zana ma guda nawa jika gadan na farko gadan uwa daga danta gadan iya daga babansu gadan mata aure daga mijinta gadan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gadan yan uwa mata uba ɗaya gadan yan uwa mata uwa ɗaya kenan wannan shidda qur'ani ya zana su ayat sai ya ce وورثت ال... وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها kuma kaka take gado ta abin da ya zo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ba wannan kaka da muka zana wacce kaka wajen ta wajen uwa ta wajen uba ko yawa shine ce warwar sati jadda kaka kama tana gadan ka kamar yadda ya zo a sunna can bayan mizancan
والمرأة ترث من أعتقت kuma mace tana gadan wanda ta yanta shi kamar bawa ce in mace ta yanta shi kuma mata ta yanta shi sai ya mutu ya bar dukiya ko bayyana kowa ce ita wannan mace ta ai- ta ta yanta shi tana gadan shi kenan shi yayi wal mar'atu mar'atu rusu tana gadan man a'ataqat wanda ta yanta shi hiya nafsiha ita da kanta bawan ta ya ta yanta shi tana gadan shi li'anna Allah لأن tabaraka الله wa ta'ala تبارك وتعالى قال في كتابه domin Allah mai girma ɗaukaka ya ce a cikin littafinsa fa ikhwanukum fi ad-din fa ihwanukum ai su wannan ƴan uwanku ne a cikin addini wa mawalikum ko mashibantan al'amarinku ne bayan ku kenan kenan bayan ku in ka yanta bawa yana gadan ka mace in ta yanta ga- bawa ta yana gadan ta sai tsaya daga ne yace babun babe mirasul ahlil milal gadan ma'abuta addinai ashabul ne gadan ma'abuta kenan ai wannan musulmi da yahude ba nasare almasihu kaza kaza ya ne za a yi gado sai ce ai daga cikin mu kan fara nan daga cikin muwani ilis abin da yake hana kai gado kai ɗaya ne abin da yake hana ka gadi magashinka da kwai ihtilafin din sabanin addini duk inda addini ya saba ɗaya musulmi ɗaya kafiri ba gado tsakankaninsu musulmi bai gadan kafiri bai gadan musulmi na biyu kuma alkatal idan kai ka kashe wanda kake gada shi ma layar sulkatil wanda ya yi kisa baya gado mun gani kamar wani kakanku ya tara kuri sai kuma ya allura ko ku shaƙe shi ko ku kashe shi don shi tsoron allah to in aka kama a shari'a ta hana gada kenan duk duniyar ta yanzu ai uku mai kashe ta eh duniyar ta yanzu eh kamar da ake gani a tiyatar duniyar ta yanzu Allah ya yi kenan la yarsul qatil duk wanda kai magadin ka kashe shi baka gadan shi yana cikin mawani ilis ake cewa kenan itil na farko bi sabawan da kuma eh kenan duk wanda kisa ya tsaka tsankanu ka haramta gadi ba gado da da maza tilla a hada ai kuma daban ne wancan baya ka kuma karatun da muka yi hada ai kisa da hada a daban ne shi ma ai matakai gare kenan mirasul ahli bilal gadanwa gadanwa ma'abuta to iwa ya biyu shekara qala hadathana yahya an malik malik yace yahya ya bada labari daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi abi an ibn shihab daga ibn shihab imam zuhri muhammad ibn muslim an ali ibn husayn daga aliyu bin husaini bin ali wanda ake sai mai wanda ake ce mai aliyu zainul abidina umar bin khattab daga umar an Umar bin- umar bin uthman daga umar dan usman dan affan An- wanda dan umar dan usman dan affan ne ga wata ruwa yana zuwa amru ga ruwa maliki ne ke zuwa umar usman yana dan affan yana da dan amru yana da umar wannan hadisin ga wata ruwa yana zuwa amru amma da ruwa maliki yana zuwa a umar yace an usama bin zaid anna usama ta bin zaid yace usama dan zaidu Anna- mashalilan annabi sallallahu alaihi wa sallama Anna usama dan zaid zaid dan harisa
anna Hmm.
rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yarithu al-muslimu al-kafir musulmi baya gadan kafiri la yusluwa musulmi baya gadan kafiri garwaye mu dana wannan hadisi ne muttafaqun alaihi ya zo buhari ya zo muslim a rawayar muslim sai ce la yarsul muslimul kafiru walal kafirul muslim a rawayar buhari musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi sai ce
وحدثني عن مالك عن ya ابن bani شهاب hadisi daga imamu maliki dan anis rahmatullahi alaihi عن علي بن حسين a'a an ibn sha
عن ابن شهاب daga imamu zuhuri muhammad bin muslim عن علي بن حسين daga ali bin husain bin ali wanda ake ce mai imamu zainul abidina بن أبي طالب eh, shine imamu zainul abidina أنه أخبره shi imamu zainul abidina shine ya bada labarin إنما ورث أبا طالب أقيل وطالب inna ma warasa aba dalib cewa dai wanda ya gaji aba dalibi shine aqilu da dalibi dan shi aba dalibi me ke annabi ne amma annabi ne ko shine aka ce wanda ya gaji aba dalibi aqilu dan shi da dalibi dan shi kenan daga cikin abdiya aba dalibi ai da kwai aqilu dalibu dalibin abi dalib bai ce san mata su ummu hanin ko kenan sai aka ce shi abu dalib waye gade shi aqili ne da dalib suka gade shi jeka ولم يرثه علي aliyu bin abi dalib bai gade shi ba قال sai imam zainul abidina yace فلذلك تركنا نصيبا من Nasibana.
نصيبنا من الشعب dan wannan tarakana muka bar nasibana rabanmu mina shi'abi na daga wannan kwarin na shi'ab wannan mai magana imam zainul abidin shi ne yake cewa a ba ɗalib da ya mutu wa suka gade shi a da ɗalib farkon musulunci a daga baya ya shiga musulunci shi ma yaushe ya shiga musulunci a a hajjatul wada'i ya shiga musulunci amma dai farkon musulunci da a ba ɗalibi ya mutu da za a raba gadon shi annabi hana ali amsa amma dai lokacin nan aƙilin bai shiga musulunci ba sai aƙilin sai su suka ci gada don wani shi mai ba da labarin nan jika ne ga sayyidina ali ana ce mai aliyu zainul abidina shi ne ce don wannan ai ba mutum ba mu samu ba rabonmu a wannan kwarin na shi'ab eh kamar ce don wannan ai ba mu ci gadon kaza ba don wannan a can gari kaza ba mu samu gonanmu ba waye wannan magana aliyu shi wannan shine aliyu bin husayn bin ali bin abi talib kenan aliyu ne dan husayn dan ali bin abi talib kenan me ga ali bin abi talib ne jikan husayn ne jikan ali bin abi talib ne an sanin shi zainul abidin yayi zama zamanin kulfa bani umayya ai ya kai umar bin ya kai umar bin abdulaziz ko yayi zama dai har zuwa bani umayya yana daga cikin jika annabi wanda a zamanin shi shi ake yi ga kwaljini ga kaza ga kaza in yazo yana dawafi ɗakin Allah duk rugugun zudin da ake zai ga lokacin nan halifan nan bani umayya in sun zo suna dawafi sai ana in za su je wajen wajen hajar aswad ko menene sai ana karewa da dogare da ne ake kai su amma da shi zainul abidin in yazo ko ina dan darajar da gari a lokacin nan zaka ga ana ana budewa ko maka yake duk budewa ake duk kowa yana budewa yana budewa ya fice shine wata ran daga cikin kulfa ubani umayya hisham lokacin da shine walil ahad sai ya zo makka zai yi umara da ya zo makka umara sai ya ga kan yaji hajar aswad sai dukkan da dogare da bi ana turuwa ke zuwa hajar aswad sun bace hajar aswad sai ga shi zainul abidin in ya zo ko kowa sai ya rika haka ya rika haka ya rika haka to shi kuma lokacin nan umawiya suna da mulki ai da izza da san girma sai shi hisham yake cewa man haza wani ne wannan sai wannan farasta sai yi shi sai mai raddi inda yake mai halal halal abiya ga ubaitin halal hazal da zai arba ba da ha'i wa menene dai dogon baiti ne sai farasta kai mai yana cewa ai wannan shine wanda riran makka ma ya san shi ka'aba ta san shi hajarar aswad ya san shi shine dan fadima kan annabi sai farzak ya maidawa hisham raddi a waƙi kenan shika ne ga aliyu ɗan abi ɗalib ana ce mai imamu zainul abidina mun gane na ko kenan yana ga sai a tsaya lokaci yayi sa alama daga kenan wannan asar guda biyu da muka yi meke nuna mana hadisai guda biyu da miski nuna mana musulmi kamar yadda kafiri yawa kuma ya kama asar na biyu nuna mana ne lokacin da aba ɗalibi ya rasu wani ne aba ɗalibi ammun manzan Allah kuma baba gawa Ali bin Abi Dalib shi kuma mai bada labarin wane ne Imam Zainul lokacin da yace lokacin da aba ɗalibi ya rasu suwa suka ci gane shi aqidu da ɗalib yace dan wannan ban mu samu ma da ban mu na na kwarin wannan amma da muka ce daga bashi aqilin yayi ne ya musulunta kenan dai a shahidi nan daga cikin abin da yake hana gado musulmi bai gadon kafiri kamar yadda kafiri bai gadon musulmi kuma na biyu wanda ka kashe baka gadon shi da wani malaman gado su zo sai su cewa mawani ilirsi sai su ce ihtilafin dini wal qatali sabawa addini da kuma kisa kenan duk wanda kana gadon shi ka kashe shi ka haramta gada ba a baka gada hallu in addini ya saba ma ba a baka gada kenan sai mu tsaya to kuma na bafa abinda muka doka yau ne mai muraja sai komai akan waɗanda waɗanda basu gado su nawa ne su takwas ne waɗannan duka musulmi to muka ce in aka raba a malikiya basu cin gado kuma wanda bai ci malikiya muka ce shine mazhabai ulma'ul hijaz gaba ɗaya ko wa bihi zahaba shafi'i amma dai muka ce sauran maliki sauran malimai kamar hannafiya su suka ce idan aka raba gado sai waɗannan suka yi tsora malaman hannafiya suka ce ana iya ba su amma dai wanda malaman hannafiya ne da mashahur inda ahmad su suka ce ana ba su su a ƙa'idan malikiya in aka zo aka raba gado sai gadon kuma waɗanda za su ci shi ba su iya cinye shi duka sai relika ya saura a malikiya bai girma da ake kai shi ko yanzu ba a shari'a mu nan gida alƙali kace bai da kai ai gadon da bai rabuwa kamar an ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza to sai aka raba aka ba wani aka ba wani sai gado ya saura kuma su wa'annan ba su gado ga sauran dukiya a kasa a musulunci sai a kai shi na baitul mal shine mashahura inda malikiya da wa da shafi'iya amma da su bangaren guda suka ce a a ana iya ba urul arham in a basu ko kuma a yi rabi ne rabi waɗanda aka ba a ƙara musu to wane ka matsala guda inda za a je mutum ya mutu gadon ya yi tsora mutum ya mutu bawa bayyada ɗa bayyada ɗa da ciki bayyada shika na miji bayyada mata aure bayyada uwa bayyada uba bayyada ‘yan uwa shaƙiƙai ko abin duka babu sai can aka samu wata ɗalƙuwar shi ubansu ɗaya uban ya je ta burada can ya yi aure ta gangaro ta zo ita ɗaya ana yi samu samu wake ba can tana can ya je ta burada ya aure ta dai ta bai relation ita ɗaya ce ya shi kwal amma dai a nan inda yake ga dukiya tara amma dai ba ɗa ba jika namiji ba mata aure ba uwa ba uba ba ‘yan uwa shaƙiƙai da abin da mai duka babu kaga wa zai gado ita wannan macen ita ɗaya ita kuma ƙura'ani bai ba ta dukiya ba me ya ba ta matsayin ya take sai ta ɗauki rabin dukiya to wannan rabin da ya sora ina za a kai shi baitul mal za a kai shi inda malikiya su to wasu wasu ka ce a yi rabi ko a ƙara ulul arhami ko wannan wanda muka zana wanda ba su sai a dandano wasu sai a ba su daga nan sai mu tsaya abu da makaran mutum ya mutu ya bar mutum ya mutu ya bar mata zalla babu namiji ya ne ga da buga ne to subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka allah kai mu ku ba da furat